Salamu alaikum mabuta sauraren radio al'umma barkanmu da yau barkanmu da sa'ar sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci wanda muke gabatar muku da ah, muhadarori na alkur'ani mai girma abinda suka allaka da ah, shari'ar musulunci tare da jagorancin Sheikh Malam Abdul Malik Khamis Almajiri Sheikh Malam Bai.
Bismillah Ibn Muqaddim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Wa'alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu. A akaramakallahu Bahaushe yana da wani karin magana da yake yi cewa sakin ka'ida shi ke hana samun fa'ida.
gaskiya Ina ganin ƙarƙashin wannan ah, karin magana na Bahaushe za mu tsinci abubuwa da yawa kuma kusan karatun namu gaba ɗai yana cikin wannan ah, karatun ne ah, don saboda a samu ƙa'idodi wanda za su sa a samu fa'idodi.
gaskiya Ah, idan muka ba mu manta ba masu biyanmu cewa muna cikin abin da ya shafi tafsirin Qur'an bil Qur'an na'am abin nufi yadda ake fassara alkur'ani ko yadda Qur'ani yake fassara ah, kanshi na'am kusan mun yi dogo shimfiɗa kuma mun Ƙwarai.
yi dogo tafiya tare tafiya dai ta yi tafiya muna son yau Allah ya sa mu kai amin Ah, idan an kai kuma idan ko ba a kai ba duk inda za mu kwana ina za mu kwana lafiya amin a aka rawa kalla abinda muke so yau mu yi matashiya da shi shine abinda ya shahi taghirul qur'an bil qur'an bil qira'at bil qira'at to na farko al hadithu bil hadith yuzkar inji larabawa Na'am.
wata magana ita ke tado magana eh larabawa suka ce man hurima al usul hurima al wusul Mm.
duk wanda an ka hana mishi sanin ka'idodi to an hana mishi kai ga cin nasara akan ilimin sa inda yake so ya ina kai.
fata an Na'am.
fahimce ni wannan ni ma sai in kara maka tun da kai ka kawo hausawa to ni ko bari in kawo laraba ko ba haka ba Haka.
to tafsirul qur'ani bil qur'ani shine bayanul qur- ma'anil qur'ani bil qur'an Mm.
shine ka fassara ma'anata alqur'ani da ayoyin alqur'ani na'am kuma shine ajallu tafsir shine tafsiri mafi girma da daraja Sheikh Muhammad Al-Amin Shankiti a cikin Adwa'ul Bayan yake cewa wato wannan shine tafsiri mafi girma haka Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin muqaddimat tafsiri ya bayyana wannan Shankiti yake cewa idh la a'lama bi kitabillahi azza wa jalla min Allah azza wa jalla babu babu wanda ya Allah sanin littafin Allah na'am Ba- babu ma wanda ya Allah sanin komai to balle Qur'ani da adda kima da darajar sa wanda magana sace kaga ba a cewa ga wani wanda ya kai Allah sanin wato alqur'ani na'am to sai mu shiga cikin tafsirul qur'ani bil qira'at yadda ake fassara alqur'ani da qira'o'i idan muka duba za mu ga fassarori wato qira'o'i kala biyu ne mun faɗi qira'o'i da suka inganta guda goma daga manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da qira'o'i shadda muka ce su qira'o'i shadda waɗanda ba su inganta ba ana iya karantawa da su wato ba a karanta su cikin sallah amma ana iya kafa hujja da su wajen tafsiri Wajen tafsiri.
kinan wajen tafsiri suna da amfani Na.
domin ko ya zamanto a cikin haruffan da an daina karantawa ne da su ko kuma su zamanto eh, abin nan fassara ce ta sahabiyo da kuma tana da muhimmanci ina fata a mutunci fahimci gefen qur'ani Yau- sai ya yauwa.
wata an doka cewa qur'ani madalla to kaga wannan yana da muhimmanci na'am to idan muka ɗauka malamai sun yi anwa na tafsirul qur'ani bil qur'ani bil qira'at an gane ko kakane alaka take tsakanin qira'a da qira'a Na'am.
domin wanda bai san su ba kaga zai iya abkawa a cikin mi a cikin matsala ina fata an fahimce ni wanda bincike ne kuma insha Allah muna akan shi ina fata Allah ya bamu iko za a fitar da shi ma gaba ɗaya tun daga farkon alqur'ani har ƙarshen alqur'ani ina tunanin wannan da izinin Allah Allah ya jagora Amin amin in Allah ya bamu iko. To sai mu je cikin bayani. Na farko malamai suka ce al'alaka bainal qira'at ana iya samun kullu qira'a an takuna mustaqilla bi nafsiha. Ko wace qira'a ta zamanto ma'anarta tana daban da wata. Ba su ci karo da juna ba amma kuma ma'anonin sun sha bamban.
eh kowace tana da sakon da take Te- isarwa.
take isarwa misali a cikin suratul baqara Allah ce inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira wala tusalu an ashabil jahim ko wala tasal An an ashabil ashabil jahim.
jahim Imam Nafi' da Imam Yaqub su suka karanta wala tasal tas'al.
kada ka tambaya to kaga nan hari ne aka yi ma manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam can kuma wala tusalu ba za a tambaye ka ba to kaga nan ba za a tambaye ka ba kuma kakka tambaya ma'anar su daban-daban take wannan labari ce wannan kuma hani ne na'am an gane ko to amma idan muka duba kowace kira'a kuma ba ta da matsala domin mi wala tusalu ba za a tambaye ka ba dama wala taziru waziratun wizra ukhra wata rayuwa ba za ta dauki wani abun ga fa in aradu fa ma arsalnaka alaihim hafiza in alayka in illa albalagh fa dhakkir inma anta mudhakkir lasta alaihim bimusaytir kowa zai tashi ne akan aikin sa kenan shine abin da ayat wato take nufi idan muka dauki wala tasal kakka tambaya kenan ba ruwanka da mutumin da ya mutu akan kafirci domin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana bakin cikin batar mutane da mutu su akan kafirci sai Allah ya ce a'a wala tas'al an ashabil jahim kab ka tambaya mutu in ya mutu akan kafirci ba za a yi masa addu'a ba kuma magana ta riga ta kare Allah da ya halice shi ya fi ka son shi shi ya san makomarsa kamar yadda ake bada bayanin kan cewa lokacin da ammin sa Abu Talib ya mutu akan kafirci yayi bakin ciki yayi masa istighfari kafin a hana shi ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim an hana su su musu istighfari kiga wala tas'al an ashabil jahim kina irin wannan ne imtisali da annabi Musa ya dake zafa ma balul qurun da qala ilmu inda rabbi fi kitab na'am ilmu ha inda rabbi wala yansa to kaga kenan wannan yana nuna cewa babu ruwanka kai dai kai wa'azi kai da awa ka kare naka shiriya tana ga hannun Allah kuma shi yasa wanda ya cancanta da ita ya bashi wanda bai cancanta ba kuma Allah ya san shi ina fatan an fahimci to kaga wannan qira'a mustaqilla kenan idan muka duba har yanzu zamu iya ganin mu bada misalai da yan uwa da su gane al-istiqlal a cikin suratul baqara sai Allah ya ce walau yara alladhina zalamu idh yarawna al-azaba ko walau tara allazina zalamu to kaga nan wannan ta zo walau yara allazina zalamu da dai waɗanda sun yi zalunci sun ga anfusahum kawunan su walau tara allazina zalamu da kaga waɗanda suka yi zalunci ina fatan an fahimce ni to kaga anan muna da kira'o'i guda nawa muna da ƙura'o'i guda kuma ce fuska ta karantawa guda biyu kawai ne wanda yake yayi zufi cikin ilmul qira'at ya ce ba qira'a biyu bane ka san eh waje ne ana iya cewa fuskar da ake karanta wato abin nan wato kalima kenan tunda in mun ka duba shi imamu nafi' an gane ko da imamu yaqub da imamu ibnu amir suka karanta walau tara alladhina zalamu da kaga waɗanda suka yi zalunci to kai annabi ana magana da kai ko ko kai wanda ke sauraren wa'azi walau yara alladhina zalamu su ko da waɗanda sun yi zalunci sun ga anfusahum sai malaman luga suka ce to an shafe jawabin law ai lara aita amran aziman ko ka kaddara duk abin da yake munasibi kenan da kaga al'amari mai girma iz yarawna al'azaba ka gane ko ko kuma iz yurawna al'azaba kamar da ibnu amir ya karanta lokacin da ake nuna musu azaba kaga lokacin da suke gani yarawna al'azaba yurawna al'azaba lokacin da ake nuna musu azaba annal quwwata lillahi jami'a ko innal quwwata lillahi jami'a kamar yadda imamu abu ja'far da yaqub suka karanta sai ya zamanto wannan annal quwwata shina daga cikin ma'atufi ko kuma innal quwwata magana ce istinafiya to kaga wannan ta nuna kowace qira'a mustaqillatun ne bi nafsiha amma suna ba da ma'anoni waɗanda ba su karo da juna ba idan muka duba har yanzu a cikin babul istiqlal a cikin suratul nisa Allah yace ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به كو تساءلون به to shi tasa'aluna bihi al-kufiyun da Imam Asim da Hamza da Kisa'i da Khalaf sun karanta tasa'aluna waɗancan sun karanta tasa'aluna asalin shi ta tasa'aluna ne sai aka maida wato ta'un ta koma sinu idghamin ta shi ko tasa'aluna asluhu ta tasa'aluna sai an ka shafe ta'un to amma ba nan dai maganar mu take ba tasa'aluna bihi wal arhami ko wal arhama Imam Hamza shi kadai karanta wal arhami idan mun karanta واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام أقراءة جمهور كنن كجي تsoron Allah كجي tsoron mi ku ji tsoron yanki zumunta ku ji tsoron zumunta kar ku yanke ta amma in muka ce wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arhami ku ji tsoron Allah da ake tambayar juna da shi don Allah kai mini kaza wal arhami da kuma wato ita zumunta wadda kuke nuna wanda cewa menene yawa arhami jarra yawa sai zaman to ma'tufi ne alal dhamir to duk da yake malaman luga suna da wani shirme nasu da suke cewa dole sai ya zaman to an yi atfi dhamir sai an ƙara wani abu an ƙara ba'un a cewa bil arham kamar yadda an ce fa khasafna bihi wa bidarihi al to wannan kuskure ne na malaman luga domin qur'ani shine afsahul kalam duk abin da qur'ani yazo da shi ba bai dace wani mai luga yazo ya ce a'a wannan bai dace ba kaza kaza kaza to almuhimmu ne kaga wannan qira'a ita ma kowace ta zo da ta ta ma'ana mustaqilla wannan ta nuna aji tsoron Allah aji tsoron yanki zumunta wannan ta nuna ana tambaya da Allah kuma ana tambaya da zumunta babu wani matsala ina fata an fahimce ni sai misali na karshe a karkashin wannan shine cewa qira'a mustaqilla يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين واتوا بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا أكوي قراءة وإن تلووا أو تعرضوا na'am to kaga in an ce wa in talu yadda yake a kira'a ta imamu hamza da ibnu amir an gane ko wa in talwu talwu da galawa yalwi ne shine ya karkace shi ko wa in wato wa in talu kenan afwan wa in talu a kira'a ta abin nan hamza da ibnu amir wa in talu au tu'ridu asalin sa waliya yali shine ka jibinci al'amari kenan in kun aikata ita shahada kin au tu'ridu ko kun ka kauce kenan ma'anar ta nan ko kun yi ko ba ku yi ba na'am amma wa in talwu idan kuka yi kwana min lawa yalwi wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitab suna karkata halshen su kenan idan kuka karkace aw tu'ridu kaga ko ce qira'a tana bada wata ma'ana mustaqilla can da to kaga wannan misali ne wanda malamai suka basuwa kuma yana da yawa wata qira'a tana iya bada wata ma'ana wata ta bada ma'ana shine daga cikin mu'jiza ta alqur'ani a kalima dai zai iya bada ma'ana fiye da daya ma'anoni masu yawa haka haka haka to wannan alaka ta farko kenan sai alaka ta biyu sai suka ce shine alaqatul mujmal bil mubin shine wata qira'a za ta zo mujmala ma'ana ma'anar ta dunkule take sai wata qira'a ta zo sai ta bayyana me ake son a ce a cikin ta eh misali a cikin suratul baqara Allah subhanahu wata'ala ce wa idh qulna dkhulu hadhihi al qarya fakulu minha haythu shi'tum ragadan wadkhulu al baba sujadan wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wajen naghfir kinnan muna da siga guda uku mm, imamu wato ah, nafi' da imamu abu ja'far sun karanta yughfar lakum khatayakum za a gafarta muku kaga ba a faɗi wa zai gafara ba mm.
yughfar za a gafarta muku ibnu amir ya karanta tughfar za a gafarta muku saboda mi an ce yughfar tughfar yughfar an kalli fa'ilin wanda zai gafara tughfar za a gafarta muku an kalli shi khataya matsayin muannas yake a cikin larabci amma a qira'a ta jamhuri sai an ka ce naghfir Mm, lakum khatayakum za mu gafarta muku zunubanku kenan kaga da qira'a ta ibnu amir da qira'a ta abu ja'far da qira'a ta imamu nafi' sun zo za a yi gafara eh, wa zai yi sai qira'a ta jamhur ta zo ta ce naghfir mun so Allah za mu gafarta muku mm, ina fata an fahimci ni kenan ka gani wa- wato kenan akwai alaka ta almujmal wal mubin idan muka duba har yanzu akwai irin wannan a cikin misali wato suratu ali imran Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa laqad sami Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya bighairi haqq wa naqulu dhuqu adhab al-hariq akwai qira'a sayuktabu ma qalu wa qatluhumul anbiya bighairi haqq wa yaqulu dhuqu adhab al-hariq ina fata an fahimci ni to kaga yanzu idan muka dibi wannan kira'a da ta zo an gane sayuktabu kira'a ce ta Imam Hamza Eh.
za a rubuta ma karu abinda suka faɗa wa qatluhumul anbiya sai zaman to naibul fa'ili tun ta an ce sayuktabu za a rubuta wa qatluhumul anbiya kenan wa sayuktabu qatluhumul anbiya za a rubuta kashe annabawan da suka yi wa yaqulu kuma zai ce shi Allah subhanahu wataala amma kira'a da ta zo sai ta ce ta jamhur sanaktubu za mu rubuta musu Allah kenan can da an ka ce za a rubuta ba a faɗi wa zai rubuta ba amma da aka ce sanaktubu na an faɗi wane ne zai rubuta shi ne Allah subhanahu wataala ina fata an fahimci ni.
Haka ne.
kaga alaqatul mujmal wato bil mubin har yanzu idan muka duba bayan wannan akwai misali a cikin suratu wato al-ma'ida da sauransu da ma suratul nisa qira'ata wal muhsanatu minan nisa wuri guda kawai aka karanta duka wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum wal muhsinatu ba ittafaqa al-qur'an sun karanta wal muhsanatu saboda abinda ake nufi mace mai aure mm, amma da aka zo akwai wal muhsinatu da kuma wal muhsanatu to kaga qira'a ta wal muhsanatu ba ta nuna cewa wadda an ka kare amma an ka ce al muhsinatu mace wadda take kamamma mm, an gane ko wadda take kamamma ma'ana wadda take ya ce wadda ba ta afka ma aiki na zina kenan kaga wannan ta fassara mu da abin da ake nuhi da al muhsanatu haka haka ina haka, fata an fahimce haka.
ni to sai misali na karshe akan wannan gaba saboda lokacin namu shine cewa a cikin suratu al-an'am Allah subhanahu wataala ce man yusraf anhu yawma idhin faqad rahima akwai qira'a man yusrif anhu yawma idhin faqad rahima Na'am.
to kaga man yusraf anhu wanda an ka juyar da shi daga wato misali sabon Allah ko daga azaba faqad rahimahu Allah ya mishi Allah ya mishi rahama da zarar Allah ya juyar da rahama wato azaba gare ka to ka ce ka samu rahama Na'am.
da zarar Allah bai juyar da azaba gare ka ba to baka samu rahama Allah ba amma idan muka zo cikin wato ilmul qira'at zamu ga cewa imamu khalaf da imamu hamza da imamu kisa'i an gane ko da rawi shu'ba an gane ko da imamu yaqub sun karanta man yusrif wanda Allah ya juyar mishi kenan ta fassara waccan kira'a man yusraf wanda an ka juyar da shi dan ba a faɗi wane ne zai juyarwa ba ina fata an fahimci ni to kaga wannan alaqatul mujmal bil mubin kenan wata qira'a ta zo a dunkule sai wata qira'a ta zo ta bayyana me ake nufi da abinda a cikin wannan dunkule in ana cewa dunkule ko kulli an gane ko ko sarkakiya to idan muka je gaba sai mu ga akwai alaka ta uku wadda malamai suka kawo shine alaqatul am bil khas wata qira'a ta zo a keɓance sai wata qira'a ta zo am ina fata an fahimci ni ta nuna abin nan wato wata zo ta ce abin nan gaba ɗaya ne sai wata nuna a'a ba shi ake nufi ba a keɓe ce yanzu misali idan muka duba a cikin suratul a'raf Allah subhanahu wata'ala ya faɗi waɗanda suka ba fir'auna shawara sun ce ya atuka bi kulli sahirin alim akwai kira'a ya atuka bi kulli saharin alim to kaga sahar shine mai yawan sihiri a kira'a ta imamu wato hamza da khalaf da kisa'i za su zo maka da ƙwararren mai sihiri to waccan kuma kira'a ya tuka bi kulli sahirin za su ma da kone mai sihiri to kaga kullu saharin sahir wa laysa kullu sahirin sahar an gane ko dukkan babban mai sihiri to ana iya kiran shi karamin mai sihiri amma ba duk karamin mai sihiri ba za a kira babban mai sihiri to kaga wannan kira'a ta nuna ba kowane mai sihiri ake nufi ba kwararre a cikin su idan muka duba har yanzu da wannan misali na al'am wal khas akwai cikin suratu wato at-tauba Allah subhanahu wa ta'ala ce was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar wallazina tabauhum bi ihsanin radiyallahu anhu akwai qira'a was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar Imam Yaqub ya karanta wal ansar jamhur sun karanta wal ansari to tsakanin qira'a ta jamhur da ta Yaqub akwai al-umum wal khusus domin idan an ka ce was-sabiquna al-awwaluna mutane na farko an gane ko na gaba kenan na farko minal muhajirina waɗanda suke da suka yi hijira daga makka zuwa madina sai an ka ce wal ansari kenan da na gaba na farko waɗanda suka yi hijira waɗanda suka suka yi ansar suka yi taimako kenan waɗanda suka musulunta a farko suka taimaka ma addini a madina amma in mun ka ce wasabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal ansaru kenan sai ya zamanto shi al ansaru kinnan ya shafi kowane ansar kenan wal ansaru gaba ɗaya ba sai na farko ba sai zaman to ita wagga kira'a ta nuna dukkan ansaru sun shiga ciki to amma ba shi ke nuna ansar sun yi muhajirin ba domin muhajirin su suka fara imani da manzo sallallahu alaihi wa sallam su suka ba shi kariya a makka su suka yi hakuri da abin da ya faru gare shi a makka su ne aka karkashe a makka su ne suka taimaka musulunci tun farko sannan su suka baro gidajensu da matansu da 'ya'yansu da dukiyarsu da matsayinsu da komai suka zo suka taimaka ma addini to kaga sai zamanto su ne gaba wajen daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kuma wannan ba muna nufin dukkan muhajirin sun yi ansar ba ana iya cewa kamar wato kamar mafi yawancin muhajirin suna gaban wato al-ansar shine abin da ake son a ce to kaga wannan kenan sai misali na karshe a cikin wannan gaba shine alaqatul amr bil khas a cikin ilmul qira'at shine wato min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dhalika la ayatin lil alimin ko lil alamina kaga imamu hafsa ya karanta lil alamina wa min ayatihi yana daga cikin dalilan da ke nuna akwai Allah khalqus samawati wal ard halittar samai da kasai dan ba za su iya halittar kansu ba sai ce waqtilafu alsinatikum da sabanin halussanku yarurruka ake nufi duk da yake harshen mutane ya saba amma dai nan yare ake nufi wa alwanikum da kuma launukanku sai Allah ce to inna fi zalika lalle a cikin waɗancan ababen da aka faɗa la ayatin akwai ayoyi lil alamina ga talikai gaba daya dukkan halittu dukkan halittu amma yace lil alimina a qira'a ta hafs ga masana kaga masana sashe ne na mi na halittu ba su ne halittu gaba ɗaya ba ina fata an fahimci ni wannan wato alaka ta al'am wato wal khas kenan sai mu je gaba a cikin alaka tsakanin qira'a da qira'a dan maudu'i ne mai muhimmanci sosai shine cewa suka ce wato akwai lokacin da qira'a take zakkuwa alaqatul mutlaq bil muqayyid wata qira'a ta zo mutlaqa ta saki abu sake wata qira'a sai ta zo ta ce ga bakin iyaka inda ake nufi mun ba da misali a cikin suratul baqara wa yas'alunaka anil mahid qul huwa adhan fa'tazilu an-nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurna fa idha tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakum Allah kaga wa la taqrabuhunna hatta yatahurna ko yatahharna to kaga in qira'ata imamu hamza da al-imamu al-kisai da imamu khalaf hatta yatahharna sai sun tsarkaka sun yi wanka hatta yatahurna sai sun tsarkaka to kaga qira'a ta jamhur ta nuna mi ta nuna cewa da mace jininta ya yanke ya halatta mijinta ya zo mata in ta yi dahara Eh.
amma ga kira'a ta hamza da kisa'i da khalaf Sai sai ta nuna ta sai an yi wanka ta kayyade kaga alaka ce tsakanin al-mutlaq wal muqayyad a cikin ilmul qira'at Eh.
ina fata ana fahimta ta misali idan muka dauka kuma har yanzu a cikin suratul nisa'i da kuma cikin suratul hujurat Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa cikin suratul nisa'i ya ayyuhalladhina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu ko ba haka ba a cikin suratul hujurat ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu to kaga qira'a ta imamu hamza da imamul kisa'i da imamu khalaf fatathabbatu to menene wasu malamai suka ce da at-tabayyun da at-tasabbut duka ma'anar su guda ma'ana ku bi diddigin abu waɗansu malamai suka ce a'a fatasabbatu shine ku bi diddigin abu fatabayyanu ku yi kokari ku kai ga hakikanin al'amari amma yana yiwa in bi diddigin abu ban kai gami ba ban kai ga ha- hakikanin sanin abin da ake bukata ba Haka.
to sai zaman to ita kira'a ta tabayyanu ita ta bayyana cewa tasabbut kinna ana bukatar sai an kai ga sanin hakikanin al'amari ba wai ko da an yi binciken to sai an yi hankuri an kai ga inda ake so kaga ta yi takayyidin ta in mun dauki ra'ayin waɗancan malamai da suka ce ma'anar su ba ɗaya bane to sai misali na ƙarshe da ya kamata mu kawo eh, a cikin wannan na wato al-itlaq wa taqyid ya zamanto wata qira'a ta zo ta saki wani abu wata ta zo ta yanke shi a cikin suratul ma'ida Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa ga bani isra'ila fabima naqdihim mithaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiya akwai kuma waja'alna qulubahum qasiyya ko ba haka ba imam hamza da imamul kisa'i sun karanta waja'alna qulubahum qasiyya to kaga qasiya busassun zukata qasiyya waɗanda sun kai matuƙa wajen bushewa kenan kaga wagga kira'a ta nuna maka a'a zukatansu sun yi nisa kwarai ba wai wagga irin bushewa ce ake nufi ba a'a tasu ta musamman ce haka ne kaga wannan kira'a ta fassara maka abin da ake nufi na eh kaga alaƙa- wato alaka ce ta at-taqyid ta nuna maka mubalaga ake nufi ba ma irin bushewa wadda ka sani ba a irin bushewa wadda baka sani ba wadda ta kai mutuka shiri abinda ake nufi to sai misali kusan biyu na karshe eh, abin nan eh, alaka ta tsakanin ilmul qira'at shine alaka tsakanin abin da suke kira al-majaz wal haqiqa duk da yake wadansu malamai sun tafi cewa babu majaz Babu majaz.
a cikin lugha irin Sheikh Ab- Muhammad Al-Amin Al-Shanqiti eh, a cikin man'u jawaz al-majaz fi al-muta'abbadi lit-tilawati wal-i'jaz fi al-munazzal eh, wato abin fi al-muta'abbadi lit-tilawati wal-i'jaz ya nuna cewa babu majazi ko ba haka ba Ibn Taymiyyah sun tafi cewa kan ba mazi- ba ba mazi su Ibn al-Qayyim duk da yake wadansu ma- su sun ce a kira shi uslubun min asalibil lughati al-arabiyya al-shanqiti wasu malamai suka ce kai babu matsala a kira shi majazi ko uslubi dama al-majazu uslubun min asalibil lughati al-arabiyya haka ne suna son su yi siyana ne kan abin da ya shahi yawwa abin da ya shahi aqida shi yasa suka yi haka nan yawwa da asha'ira wanda suke kiran majazu su kore sifofin Allah almuhimmu dai eh, anan ko da mun dauki maganar malamai a a cikin suratu hud da dan annabi nuhu ya halaka ya tambayi Allah eh, kan halakar ɗansa an gane ko Innabni min rabbi ahli.
innabni min ahli wa inna wa'adaka alhaq wa anta ahkamul hakimin da yace Allah dana yana daga cikin iyalaina kuma an yi alƙawarin eh, zurriyata ko in ce iyalaina za su tsira alhali annabi nuhu ya manta an ce wa ahlaka illa man sabaka alaihi alqawlu da iyalan da iyalinka amma sai wanda abu ya gabata gare shi kaga matarsa sabaka alaihi alqawlu ɗansa sabaka alaihi alqawlu amma saboda tausayi irin na uba ka fahimta Da- uba yana da tausayi kwarai game da ɗansa na'am to sai Allah ce qala ya nuhu innahu laysa min ahlik ya nuhu kai annabi nuhu laysa min ahlika ba danka bane waɗansu malamai suka ce nan wato laysa min ahlika annajina kenan bai daga cikin waɗanda za su tsira Eh.
wasu suka ce a laysa min ahlika alaka ta yanke tsakaninka da shi don shi musulmi ne kai musulmi ne shi kafiri ne kuma ya mutu akan kafirci Eh.
kenan alaka ta yanke tsakankaninku haka haka haka sai kira'a ta zo innahu amalun ghairu salih da kuma kir- Amila ghairu salih.
innahu amila ghairu salih ina ina fata an fince ni imamul kisa'i da yaqub su sun ka karanta innahu amila ghairu salih Amila ghairu salih.
kaga innahu amila ghairu salih shi ya aikata aiki ba na gari ba kaga ga kira'a ma'anarta a fili take amma an ce innahu amalun shi aiki ne wanda ba na gari ba eh a kira'a ta kisa'i da yaqub kaga akwai matsala mm.
sai a ce to nan su majazi ne ga wanda suke cewa majazi sai a ce innahu amalun kenan kamar shi na aka mayarwa aiki dan adam ne amma an mayar da shi kamar aikin saboda mubalaga Eh.
wasu suka ce a'a za a kaddara zu innahu zu amalin ghairi salih mutum ne wanda yana ma'abucin aiki wanda ba na gari ba to kaga wannan kira'a za ta fassara maka abin da ake Wato, nufi a- a a kaddara a kaddara cewa eh, eh, wannan kira da kake yi inda ku amalul khairu salih ghairu salih wannan kira yawa da wannan kake- kira naka a kira ne wanda yake ba wurin da ya dace ka yi shi ba ina fatan an fahimce ni a ɗaya daga cikin fassara ta marja'ud damir Mm.
to yanzu in muka je a cikin wannan kuma misalin na alaka ta majaz bainal qira'at kamar da suke faɗa sai mu koma a cikin suratul anbiya'i Allah subhanahu wata'ala ya ce wa allamnahu san'ata labusin lakum shi annabi Dawuda allamnahu mun sanar da shi san'ata labusin ilimin kera labus abinda ake sawa sulken yaki sai akwai lituhsinakum min ba'sikum akwai liyuhsinakum min ba'sikum akwai linuhsinakum min ba'sikum to kaga idan muka dibi qira'a ta Hafs an gane ko lituhsinakum min ba'sikum min ba'sikum kaga imamu Hafs ya karanta lituhsinakum an gane ko imam Abu Ja'far ya karanta lituhsinakum imam Ibn Amir ya karanta lituhsinakum to nan zamiri zai koma zuwa ga mi zai koma zuwa ga san'a domin abin da ake yi shine almalbusu adduru'u shi adduru'u shine sulke a larabci kuma sulke mace ne sai an kace li tuhsinakum dan wannan sulken ya baku kariya amma idan muka diba a qira'a ta imamu shu'ba da ruwais an gane ko shu'ba rawi ne na asim ruwais kuma na na yaqub ne to kaga sai suka karanta linuhsinakum dan musu Allah ma baku kariya to kuma kira'a ta jamhur li yuhsinakum dan ya baku kariya wasu sun kace li yuhsinakum damiri zai kuma zuwa ga Allah shi Allah ya baku kariya wasu sun kace li yuhsinakum shi annabi Dawuda ya baku kariya saboda shi ya kera sulke din wasu sun kace a li yuhsinakum ko da ba shi ya kera ba ilimin an same shi gare shi kenan har zuwa waɗanda za su zo bayan shi shi dai zai baku kariya don shi ya koyar da wannan abin wasu sun kace a li yuhsinakum shi sulken ya baku kariya domin al-libasu ne nan bi itibarin libas to amma idan muka duba cikin waɗannan kira'o'in sai muga Allah shine ke bada kariya yabba masu ilimin kerawa daga cikin su akwai annabi Dawuda suka yi don su ba mu kariya kuma idan muka sa sulkin sai sulkin ya ba mu kariya haka haka haka haka mun fahimci wannan da kyau ko sai abu na ƙarshe a cikin tafsiri na ilmul qira'at wata qira'a ta fassara wata qira'a idan muka duba akwai abin da suke kira wato at-talazum at-talazum shine wato ya zamanto akwai alaka tsakanin kira'o'i suna tare da juna yawwa yanzu in ni cewa ne ya zo ba sai na ce hancin shi ya zo ba domin istilzaman hancin ka zai zo ne tare da kai ba a bukata dilala ta abin nan wanda cikin ilmul usulul fiqh da kuma ilmul istinbat in Allah ya bamu iko zamu zo akan su idan muka duba a cikin suratul baqara Allah subhanahu wataala yace munafiqai fi qulubihim maradun a cikin zukatansu akwai ciwo akwai rashin lafiya na munafinci kenan da kafirci domin kafirai ne a boye ko ba haka ba sai Allah ce fa zadahum Allahu marada Allah ya ƙara musu rashin lafiya ko kuma an yi musu addu'a ne Allah ya ƙara musu rashin lafiya sai Allah ce walahum azabun alim suna da azaba mai radadi bima kanu yakzibun ko bima kanu yukazzibuna kaga qurra na kufa guda hudu da Imam Asim da Hamza da Al-Kisa'i da Khalaf bima kanu yakzibuna saboda sun kasance suna yin ƙarya su ce sun yi imani kuma ba su yi imani ba kaga ayoyin da suke nuna ka munafikai ƙarya suke yi suna da yawa idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun ƙarya suke yi cewa sun yi imani kaga kuma ayoyin da suke nuna sun yi ƙarya yawa ne da su su yi rantsuwa da Allah su ce ba su yi rantsuwa ba su yi rantsuwa ba yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim kaga sun faɗi magana sun ce busu faɗa ba wannan ƙarya ce suka yi idan ka ɗauki alkur'ani zaka ga ayoyin da suke cewa sun ce kaza su dawo su ce busu ce kaza ba ko su yi ƙarya wa idh yaqulu al munafiquna wal ladhina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura to amma kuma walahum azabun alimun bima kanu yukazzibuna a qira'ata jamhur an gane ko in mun hidda kufiyun suna da azaba mai raɗi saboda sun kasance suna ƙaryatawa wa suke ƙaryatawa sun ƙaryata alkur'ani wa suke ƙaryatawa sun ƙaryata annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa suke ƙaryatawa sun ƙaryata allah to kaga duk wanda ya zamanto munafiki ne to sai ya ƙaryata allah da manzo da alkur'ani ina fata an fahimce ni sun ƙaryata Allah sun ƙaryata manzo shi yasa yukadhibuna kinnan yukadhibuna bi ayati llahi suna ƙaryatar da ayoyin Allah shi yasa idan Allah ya musu alƙawali yace kaza zai faru sai ce kai Allah yace za su ci nasara amma sun kace wa idh yaqulu al munafiquna wal ladina fi qulubihim maradun ma wa'ada Allah sun kace Allah bai muna alƙawali komai ba sai ƙarya ko sai rudi kenan ko in Allah ya musu alƙawarin rudi sun karyatawa sun karyata Allah Na'am.
ina fata an fahimce ni sai ka samu ayoyin da suke nuna maka irin yadda munafikai sun kai ta karyata Allah ko zahiri sarihan ko kuma talbiha suna waɗansu maganganu suna nuna annabi ba annabin Allah bane kenan kaga karyata Allah ne a fakaici kaga akwai min azal ka gani suna karyata suna nuna addini nan ba na gaskiya bane kaza ne kaga in sun nuna addini ba na gaskiya bane sun karyata alqur'ani sun karyata annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma sun karyata allah subhanahu wa ta'ala ina fata an fahimci ni kaga akwai at-talazum kenan bainal qira'at to idan muka bi da misali na biyu uh, a cikin babu talazum Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul baqara ke cewa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un muna da qira'a thumma ilayhi tarji'un a qira'ata yaqub thumma ilayhi tarji'un ga Allah ne za ku koma thumma ilayhi turja'un ga Allah ne za a mayar da ku A mayar da ku.
to kaga mayar da ku in an tunkuɗa ku za ku koma ne zuwa ga Allah kaga akwai alaka tsakankanin wannan kira'a da wannan kira'a min babu talazum ina fata an fahimce ni sai misali na ƙarshe da zamu kawo dan da yake ga gaba ta ɗauki lokaci mai yawa shine alaqatu talazum kamar a cikin suratu wato abin nan ah, suratu ali imran idan muka duba cikin kissan Maryam Allah subhanahu wataala yake cewa fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasana wa kaffalaha zakariya Kaf- wa kaffalaha zakariya kaga al-kufiyun sun karanta wa kaffala wa ka- wato wa kaffalaha zakariya da tashdid al-kufiyun in mun ce al-kufiyun muna nufin imamu asim da imamu hamza da imamu al-kisa'i da imamu khalaf خلف العشر harf al-ashir kaffalaha amma qira'a ta jamhur wa kafalaha to in mun ce wa kafalaha wanda ya dauki nauyin tarbiyyantar da Maryam Zakariya in mun ce wa kafalaha kenan Allah ya dora nauyin tarbiyyantar da Maryam kenan ga Zakariya kenan akwai fa'ili wa kafalaha Allahu Zakariya Allah ya ɗora nauyin tarbiyyantar da ita ga Zakariya nan kuma an ce Zakariya ya tarbiyyantar da ita sai ka gane cewa Allah ya ɗora mishi sai ya Ya ɗauka ɗauka.
kina akwai alaƙa ta talazum tsakanin wannan kira'a da wannan Haka, kira'a haka.
to wannan na ɗan ba da misalai ne ga ɗaliban ilimi irin mu saboda babin yana da yawa in Allah ya bamu iko a yi muna addu'a muna son tun farkon alkur'ani har zuwa ƙarshen alkur'ani za a gabatar da bincike akan wannan da izinin Allah na'am akramaka Allah Allah ya saka da alkhairi Ah, malam abinda muke so mu tattauna kan shi shine abinda ya shafi cikin alkur'ani wanda idan mun duba wata kisoshi da wajen hukunta hukunce wataran muna ganin cewa wataran wani wuri an kasu ah, da yawa Al- an yi bayani na'am yana an yi bayani sosai an yi tafsilin su Na'am.
wataran kuma an yi ijazi'in su na'am domin muna son mu san menene sirrin misali alkur'ani littafi ne wanda yake yana kowace sura tana da nata uslubi eh to wata sura an gina da usulubinta akan takaitawa wata sura an gina da usulubinta akan fadadawa saboda munasaba da abin da ake son a yi magana akan shi shi yasa imamul biqa'i na da littafi ya kai kusan mujalladi goma maqasidus suwar shi yasa kuma kika ganin eh, Sheikh eh, Abubakar Mahmud Gumi a cikin eh, Raddul Adhan yana fadin al-mawdu'ur ra'isi na sura in ka diba a cikin at-tafsirul mawdu'i li nukhbatin min al-ulama suna fadin mawdu'i na sura in ka diba cikin eh, abin nan eh, في ظلال القرآن لسيد قطب هناك الموضوع الرئيسي نعم.
كنا أبين دا سورة ذات تتونا أكن شي شيسا سيكا اسكي وتا سورة أنجنا تا أكن فادت آوا وتا سورة أنجنا تا أكن تكعيتاوا تو مثالي أتكين سورة البقرة دين يدد آلي بيزي غانيوا الله سبحانه وتعالى da ya zo wajen halakar da fir'auna sai ce wa iz faraqana bikumul bahra lokacin da muka rarrabe teku saboda ku ta tsage Mm.
fa an jaina ku muka tsiratar da ku wa aghraqana ala fir'auna sai muka nutsar da fir'auna fir'auna da mutanensa wa antum tanzurun kuna kallo to amma bai faɗi ya ne aka nutsar da fir'auna ba Mm.
amma idan ka tai cikin suratul shu'ara misali Mm.
an gane ko sai Allah ya faɗi yadda aka halakar da shi fir'auna da mutanensa sai Allah ya ɗauko cewa shi ya yi ma annabi Musa wahayi ya fita wa auhayna ila Musa an asri bi ibadi innakum muttaba'una kaga ka fita da bayina da- da- wato da daddare duk da yake can a cikin suratul dukhan sai ce laylan da daddare ne Mm.
sai Allah ya ce fa arsala fir'aunu fil madaini hashirina Eh, in fir'auna fir'auna ya shay'in tura waɗanda za su je su tattaro mutane yace inna haula'i la shirzimatun qalilun waɗannan jama'a ne yan kaɗan yan tsiraru ba su saka kara sun karya ba wa innahu wa in wato wa innahum lana la ghaizuna lalle sun fusatar da mu sun amshi eh, suna bayu suna son su gudu kuma sun amshi kayan kawa sun gudu da zi- arzikin mu wa inna la jami'un hadiruna ko hadiruna ko ba haka ba kaga kira'a ne guda biyu wa inna la jami'un hadirun imamu wato asim da hamza da kisa'i an gane ko da abdullahi ibn zakwan sun karanta wa inna la jami'un hadiruna dukkan mu muna cikin sauna ko kuma wa inna la jami'un hadiruna muna cikin sauna kwarai da gaske kaga wannan tayi taqyidin ma tsoron da suke yi tsoro ne mai girma sai Allah ya ce to fa akhrajnahum sai muka fitar da su min jannatin wa uyun an gane ko wa kunuzin mun fitar da su daga jannat gonaki wa uyunun da maremari wa kunuzin da wato taskoki na arziki an gane ko wa maqamin karim sai Allah ce wa maqamin da matsayi karimin mai girma wa na'matin da ni'ima kanu fiha fakihin wani ta cikin suratu dukhan kenan na'am wani amajin kan fafakin نعم أورثناها قوما آخرين كذلك وأورثناها قوما آخرين cikin suratul dukhan yake Eh.
wa kadhalika wa awrathnaha bani isra'il Isra'il, nan fa dike atba'uhum mushriqin.
abunga Na'am.
to kaga fi fa akhrajnahum min jannatin wa uyunin ko wa uyunun domin akwai Wannan- eh, wannan kira qira'a guda Shu'ba biyu da- wato eh, qira'a ta shu'ba da abdullahi ibn zakwan ina fata amince ni da imamu ma ibn kathir da imamu hamza da imamu al-kisa'i da imamu khalaf duk haka su karanta wa uyun to sai Allah ya ce falan ma tara aljam'ani lokacin da jama'a biyu suka ga juna qala ashabu musa la mudrakun mutane annabi musa suka ce arbishke mu qala kalla annabi musa ce ba zai yiwa ba inna ma'i rabbi sayahdi- sayahdin ubangiji na yana tare da ni zai shirye da ni an gane ko sai Allah ce fa auhayna ila musa sai muka wahayi zuwa ga musa anidrib bi asakal bahar muka ce ka dauki sandarka ka bugi teku fanfalaka sai ta rabu biyu kenan an shahe fadaraba ai fadaraba fanfalaka sai ya buga sai ta tsage fa kana kullu firqin ka tsaudil azim ko wani sashe sai kuma ka wani babban falalin dutsi ko fad dutsi in ji malaman zuri suka ce fad dutsi azimin mai girma sai Allah ce to wa azlafna samma al-akhirin sai mun ka kusanto da waɗancan samma waɗancan waɗanda a can al-akhirin na na kusa su wato waɗancan daban na daban su ne fir'auna sai Allah ce wa anjayna Musa sai muka tseratar da annabi Musa wa man ma'ahu ajma'in da wanda suke tare da shi gaba ɗaya sai ce mi to thumma aghraqna al-akhirin samma muka nutsar da waɗance niya kaga anan Allah ya bayyana yadda an kai cikin bakara ya kawo shi ya ce wa agraqana cikin shu'ara ya fassala shi bal ma a cikin suratu yunus sai Allah ya fassala yadda shi fir'aunan ta kasance gare shi Allah subhanahu wata'ala ya ce wajawazna bi bani isra'ila al-bahr fa atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa hatta idha adrakahu al-gharaq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il wa ana min al-muslimin al-ana wa qad asayta qablu wa kunta min al-mufsidin فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون التي وجاوزنا ببني إسرائيل البحر من كيترد بني إسرائيل البحر تيكو فأتبعهم فرعون سي فرعون يدبيس وجنوده da kuma durundunsa bagiyan dan zalunci wa adwan da ta'addanci Allah ce hatta idza adrakahu al-gharq sai da ya ga nutsewa za ta wurcike shi qala sai ce ya amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il nayi imani cewa babu abin bauta da gaskiya sai wanda bani isra'ila sun kai imani da shi waɗanda yake cewa wayin shi ya ce wa ana minal muslimina ai ni da ma musulmi bai ce wa ana aslamtu ba kaje wai wai Allah yake so yi ma wayo sai ce wa ana minal muslimina ai ni tun can da ma ina cikin musulmai Allah ya ce al'ana ai yanzu wa qad asaita qablu ka saba tun gabanin haka wa kunta minal mufsidin ka kasance daga cikin makaryata sai hadisai suka zo suka ce to fir'auna bai faɗi wannan magana ba da ya tafi faɗa an ɗubo laka an taɓa cikin baki sai dan qur'ani sai to kai kajiya gashi Allah ya ce ya ci kuma an ce an ɗauko laka an taɓa mishi cikin baki a'a fir'auna ya faɗi wannan da zuciya amma ga baki an hana mishi shikenan walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu sai kai aljam'u bainal ayati wal ahadith cikin zuciya ya faɗa amma ga baki ya so ya faɗa an hana shi me kake so kuma ina fata an fahimce ni Haka.
sai Allah ya ce to fal yawma a yau nuna jika bi badanika zamu tsiratar da kai da jikinka ma'ana zamu tsiratar da jikinka li takuna liman khalfaka aya dan ka zamanto aya ga waɗanda suke za su zo bayanka kamar akwai wata ruwa ta sha da yin talib da kula liman khalaqaka khalaqaka aya ga wanda ya halice ka domin Allah ya sanya ka ka zamanto aya Eh.
to kaga anan ya nuna Allah ya fassala yadda an ka nutsar da fir'auna to sai zamanto na al-ijmal wa tafsil kenan ko kuma al-ijaz wa tafsil nan can an takaita a wani wuri wani wuri an fassala shi ina fata an fahimce ni Haka.
to um, idan muka duba cikin hukumce-hukumce za ka iske ma cikin alkur'ani kuma ana samun wannan ko ba a cikin kisoshi ba kaga a cikin suratul nisa'i sai aka zo da hukuncin zina a dunkule aka ce wallati ya atina alfahishata min nisa'ikum fastashhidu alaihinna arba'atan minkum fa in shahidu fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunna al-maut aw yaj'al Allahu lahunna sabila matan da suka zo da zina daga cikin maza- matan musulmai to ku rike su ku hana su fita har sai sun mutu aw Fastashhadu ya alayhi hinna arba'atun minkum a sa ai shaidu idan an samu shaidun nan to a rike su a cikin gidaje su zauna har su mutu aw ya ja'ala Allahu lahunna sabila ko ko sai Allah ya sanya musu abin nan hanya Wata hanya.
to sabilan nan kin nan sai suratul nur ta zo ta yi bayanin shi Mm.
سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم كما لا يأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية قاشنان دي أكي تبيان زنا Mm.
a cikin suratul nisa'i wadan surare kuma aka zo shi ma da zi- zancen zina sai aka fassala ahkamu din to wannan shine ka'ida zaka iske wani abu ya zo a dunkule a wata sura dole sai ka kuma wata sura ka je yadda an ka fayyace shi Eh.
wallahu ta'ala a'lam aka ranka lamini gumi tsakanin abinda malamai suke nihi na malaman balaga al-itinab da kuma at-tafsil wanda muke magana da shi shi al-itnab suna nufin a cikin yaren eh, larabci magana ce wadda za a tsawaita ta amma tsawaita ta zai kara mata daɗi ne Eh.
ba dole bane sai ya kawo ta sabuwar ma'ana ko fa'ida ko ta fa'ida fa'ida Eh.
shi zai kara fitowa da abu baro-baro ne Mm.
an gane ko da Allah ya ce wa qadaina ilaihi dhalika al-amra sai ce anna dabira haula'i maqtu'un musbihin wa qadaina ilaihi dhalika al-amr ma'ana mun yi ma annabi shi lutu wahayi Mm.
anna dabira haula'i cewa bayan waɗannan mutane shine al'amurkin to da aka yi mishi wahayi maqtu'un musbihin za a yanke bayan su domin an ce an yanke bayan su za a halakar da su fa quti'a dabirul qaumi alladhina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin kaga an ka yanke bayan waɗanda suka yi zalunci ma'ana an ka halakar da su ba a bar komai ba balle ma su samu zurriya bayan su musbihin da safe to kaga al'amurkin nan shine an kai itnabi aka fassara qadaina ilaihi mun yi wahayi zuwa gare shi zalikal amra wancan al'amari wani shi wani shi al'amarin wanne ne anna dabira haula'i maqtu'un musbihin cewa wabda- bayan waɗannan mutanen za a yanke ta ma'ana za a halakar da su shine al-itnab haka aka ranka lamini kamar yadda malamai suke cewa ashe bi shi yuzkar na'am mun yi magana ka abin da ya shafi al-ijaz wa tafsil na'am to kamata ya mu shiga abin da ya shafi al-muhkam wal mutashabih to shi al-muhkam wal mutashabih sarka ce domin nan sai mun yi bayanin abu na farko shine akwai maganganu na malamai tsakanin eh, me ake nuhi da al-muhkam da al-mutashabih magana mai yawa mai so ya koma cikin al-itqan fi ulumil qur'an na imam suyuti ko kuma ya koma cikin al-muhazzab fi ilmi usulil fiqh al-muqaran na ustaz dr abdul karim an-namla amma anan waɗanda za mu ɗauka guda biyu ne a ce kamar waɗanda za mu yi bayani akan su shine cewa in an ce al-muhkam wanda yake bayanin shi an kyautata shi to duk qur'ani muhkam ne shi yasa Allah ce kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir an zo da su ma'ana a kyau an kyautata yadda su ayoyin suke qur'ani kuma dukkan shi mutashabih ne to domin Allah ya ce Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban Mutashabihan.
mutashabihan littafi ne mai kamancece ne a cikin juna ta fuskar ma'ana da kyau kamancece ne yake da juna haka to amma wani wuri kuma sai Allah ya nuna sashen Qur'ani muhkam ne kuma sashe mushabih mushabih ne to kaga nan akwai matsala Eh.
huwa alladhi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamat Hunna ummul hunna ummul kitabi wa ukhra mutashabihat Allah shi ya sabaka maka da littafi wannan littafin akwai minhu ayatun muhkamat akwai ayoyin da su muhkamatun ne to kaga nan ba za mu ce akwai ayoyin da suna da kyau ba akwai ayoyin da ba a kyautata su ba a'a wa- akwai ayoyin da ma'anar su tana bayyane hunna ummul kitabi to su ayatun kin nan an hada su sai an kace musu hunna ummul kitabi su ne tushen littafi in an samu matsala gare su ake komowa wa ukharu akwai waɗansu mutashabihatun suna da rikitarwa kenan sai zamanto ta fuskar kyautata alqur'ani to dukkan shi muhkam ne bayaninsa kalimominsa tsarinsa ta fuskar alkur'ani yana kamanceceniya da juna ta fuskar ma'ana da balaga duka yana kamanceceniya da juna fuskar alkur'ani sashen shi ma'anar shi tana bayyane kai tsaye ana gane ta to sashen qur'ani adda wannan sashen alkur'ani yana da rikitarwa sai dole sai an kuma zuwa ga waɗancan ayoyi da malamai su yi maka bayani abin da ake nufi kenan malami yake da muhkam muhkam a ulumul qur'an a ulumul qur'an ko ya zamanto muhkam shine wanda an ka kyautata bayanin sa to dukkan qur'ani haka yake ko kuma muhkam shine wanda ma'anarsa tana a fili idan an samu matsala gare shi za a dawo kenan ma'ana guda ce ba ta biyu yawa shi kuma mutashabih shine wanda yana kamanceceniya da juna Mm.
an gane ko to dukkan qur'ani ta fuskar balaga da kwarewar zance da kuma magana ta yi kamanceceniya da wata duk qur'ani haka yake babu wanda ba ta da kyau amma ta fuskar rashin fitowar ma'ana kuma to akwai waɗanda ma'anarsa ba ta fito ba ma'ana tana da Tana tana da da fugar- ɗaukar ma'ana sama da uku ko biyu da hudu ko sauransu.
abin da ya kama da haka ina fata an fahimci to sai malamai suka ce in za a tafsirin qur'ani da qur'ani idan aka samu rikici to ayoyin da ba a gane ba ba a dawo zuwa ga ayoyin da suka yi bayani baro baro shikenan an gane ko Mm.
domin in ba a yi haka ba za a fada cikin matsala Haka.
musamman cikin babi na aqida da babi na tafsiri da alfiraqud dalla da kuma algharb turawa da suke son su kawo kuskure a cikin alqur'ani ina fata ana fahimta ta to yanzu misali kenan sai idan muka samu ayat da ke da rikitarwa ina kamata mu dawo mu dawo ga maganar Allah Mm.
domin babu wanda fi Allah sanin alkur'ani to amma yanzu misali sai Allah ce fa amman ladina fi qulubihim zayghun waɗanda cikin zuk- zukatansu akwai zayghun shine wato karkata fa yattabi'una ma tashabaha sai su bi wannan wanda adda rikitarwa minhu daga alkur'ani ibtigha alfitati dan neman fitina su kawo rikici cikin mutane da hargitsi da yamutsi an gane ko da rikicewar al'amurra sai Allah ya ce to wato kenan yanzu a nan za mu fahimci cewa za a koma izuwa gare shi Mm.
misali yana da misali da yawa Mm.
idan muka ɗauka za ka iske bari mu fara da aƙidodi waɗanda suke masu matsala aƙida ta ahli sunna su- eh, ahli sunna wal jama'a Allah yana sama Mm.
ar-rahmanu ala al-arshi stawa Allah yana sama al-arshin sa al-arshin sa yana saman saman ta bakwai kuma wa kana eh, arshuhu ala al-ma al-arshin Allah yana saman ruwa kenan daga sammai guda bakwai sai eh, ruwa sannan al-arshi sannan kursi sannan inda ubangiji yake Eh.
to sai daga yawa daga cikin sosai to ai ba a cewa Allah yana da wuri sai mu ce a'a shi Allah shi na yace yana da wuri Eh.
sai ce to ai an ce a amintum man fis sama'i shin kun yarda da wanda as sama sai ce to ai an ce Allah na sama kenan sama za ta dauki Allah sai a ce a'a nan fina ana nufin ala domin ita sama ta yi karamci da ta dauki Allah tunda an ce Haka, haka.
kursiyu na Allah ya yalwaci sammai da Kursi a kasai kursiyu, hussa ma kursiyu dai Mm.
balle kuma kamar asar na ibnu abbas da ya zo shi kursiyukin in an jefa shi cikin al'arshi kamar an ɗauki wato zobe ne an kada cikin sahara kenan al'arshin ya fi kursiyu girma to in shi kursiyun ya fi sammai da ƙasai girma ya yauroce su to ina ga shi al'arshin da ya yauroce shi to balle girman ubangiji Mm.
mun fahimci wannan da kyau ko Haka.
to kaga a wannan zai ba mu cewa nan abinda ake nufi fi bi ma'ana ala Mm.
Allah yana sama sai su zo su ce maka to ai Allah ya ce wa huwa Allahu fis samawati Mm.
ai Allah fis samawati a sama yake kaga mu na aqida ta ahlus sunna sai mu ce nan ala ake nufi ala samawati ba cikin sammai ba ko kuma wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi shi Allah shine abin bauta a cikin sammai da kasai dan ya ce wa huwa allazi fis samai ilahun wa fil ardi ilah shine abin bauta a cikin sammai kuma a cikin kasai ko kuma wa huwa Allahu an gane ko shi Allah shi ne wanda an ka ba ku labarin da an ka ce alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda waja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun huwa alladhi khalaqakum min tinin thumma qada ajalan wa ajalun musamman indahu thumma antum tamtarun to wa huwa Allah shi ne Allah nan dai to fi samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum kenan ya'lamu sirrakum wa jahrakum fi samawati wal ardi Kenan Allah wallahi waqaf ne wakaf ne wanda su malamai sun tafi akan haka kenan sai zamanto Allah ya san sirrin ku a cikin sammai da kasai abinda ake nufi kenan to kaga in ba mutum wanda bai sani ba sai ya je ya dauki wasu ayoyi ya fassara su ya ce wa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah yana tare da ku ko ina sai to yake akida ta falsafa yan falsafa da sun kace komi Allah ne da gulatu sufiya wanda sun yi zurfi cikin sufanci yan hakika sai su ce ai komi ka gani Allah ne to kaga wannan kuma akida tana da hatsari ina fata an fahimce ni wahdatul wujud hululi hululiya wanda suka ce Allah ya sauka kamar yanzu kaga cikin kristanci a ce Allah ya sauka cikin Maryam wal iyadu billahi ya sauka cikin Annabi Isa ko shine Allah ko abin da ya kama da haka to kaga irin wannan aqida sai kaga sun same su an ce wa wa huwa ma'akum aina ma kuntum alhali ana nufin Allah ma'ana bi ilmihi alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu Allah yana rumi ba amilu yawmil qiyamah Allah yana tare da mu da ilimin sa ake nufi ba wai ana nufin yana cikin mu ba Allah bi kulli shay'in alim inna Allah bi kulli shay'in alim Allah masani na ga dukkan komai kina kaga ba zaka ce Allah yana tare da mu ba Allah yana cikin bola Allah yana ko ina to wannan kuma mas'ala ce da take tana da muhimmanci dole in an ka samu matsala a koma ma alqur'ani a gane shi da kyau ka aje a dauki wata aya a fassara ta ba tare da sanin ayoyin alqur'ani da kyau ba yadda ake fassara alqur'ani da alqur'ani ba tare da sanin hadisai ingantattu ba ba tare da sanin yaren larabci ba balaga da nahwu da sarf ba tare da kuma ma maganganun sahabbai ba da tabi'ina da tabi'i tabi'ina sai ya zamanto a rinka yin soki burutsu kan son rai ko kan jahilci domin waɗansu suna yi ne kan jahilci ilimi bai kai ba waɗansu kuma suna yi akan son rai menene son rai saboda suna son su samu wata bukata a wajen wani mahaluki ko wani mai kuɗi ko wani mai mulki ko wasu turawa ko ko jama'a su bi su ko abin da ya kama da haka Allah ya muni tsari Amin.
to wannan kenan eh, a takaice da kilan misalin da zamu ba su wakin Da mutashabi.
wani mutashabe to Allah ya saka alkhairi malam ga wata mu dan abin nan sai mu shiga cikin wani abin nan eh a akwai dan sauran lokaci kada ina ganin muna in samun nukta guda in ba abin ga ko kuma mu ci gaba da al-muhkam wal mutashabih din saboda yana da muhimmanci ƙara nukta eh misali a, muna iya barin shi mu ci gaba da al-muhkam wal mutashabih in kuma kana so eh, kenan dai al-muhkam wal mutashabih bari abin da zan faɗi ka'ida cikin aqida in an samu aya mai rikitarwa cikin mutashabih sai a komo cikin muhkam haka cikin ayoyin fiqihu in an samu hukunci mai rikitarwa to sai a dawo zuwa ga muhkam shi zai bayyana mana me ake nufi haka haka ina fata an fahimce ni in ba haka ba kaga za a samu matsala idan da a takaice abin da ce ma mutashabi shine wanda muka kam ke fassarawa yawwa Mm.
idan aka samu matsala wanda ba a gane ma'anar shi ba to a koma zuwa ga waɗanda Eh.
suka yi bayani a fili ka a Idan ɗauki wannan son ke rai da ma'ana uku sai a samu mai ma'ana guda shi ya fassara shi yawwa sai shi nuna ga wadda ake nufi cikin Ya ukun hukunta cikin ukun Eh, Haka, to in Allah kuma ya duka yarda.
suna iya shiga to Eh, babu to matsala shi labari, qur'ani eh.
akwai lokacin da in ma'ana uku an ka dauka ko hudu har goma Eh.
duk babu matsala suna shiga to wannan ya zamanto kuma shari'a ta yadda da haka Mm, ina fata haka- an fahimce haka sosai, ni sosai.
eh wallahu ta'ala a'lam yawa aka rawa kalla sai kuma abin da ya shafi qur'ani idan ya zo wajen istimali muna ganin cewa wata ran ana zuwa da kalmomi to amma sai zama da cewa akwai mafi yawanci yadda Allah ya fi amfani da su abin da suke ce ma uh, Ghalibul isti'mal.
ghalibul isti'mal to wannan ana kiran shi ghalibul isti'mal ana kiran shi kulliyatul qur'an Mm, galibin abin da Qur'ani yake zuwa da shi.
Mm.
To wannan zamu bada misali guda saboda uh, ka- karautuwar lokaci, kalima ta al-ghalaba.
mm, Galibi in Qur'ani ya ce al-ghalaba yana nufin rinjaye na ƙarfi.
mm.
Qur'ani bai cika amfani da rinjaye ba na hujja dan dama shi wannan tabbas babu shakka akan shi.
Mm.
An gane ko? To Allah subhanahu wata'ala ya ce ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون lalle su manzanni za a taimake su kalma ce da ta gabata ga Allah wa inna jundana lahumul ghalibun lalle rundunar mu ita ce mai rinjayi kaga Allah ya nuna shi zai yi rinjayi to kuma Allah subhanahu wataala sai ya nuna cewa mutumin da ya je wajen yaki aka kashe shi to bai yi rinjayi ba domin Allah ya ce fal yuqatil fi sabilillahi alladhina yashruna alhayata ad-dunya bil akhirah wa man yuqatil fi sabilillahi fayuqtal Aw yaghlib.
aw yaghlib fayuqtal aka kashe shi aw yaghlib ko yi rinjayi kenan kaga wanda an ka kashe bai yi rinjayi ba Mm, to sai aka samu kuma ɗansu annabawa an kashe su mm.
bani isra'ila sun kashe annabawa da dama wa yaqtuluna nabiyina bighairi alhaq wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna kathir ko wa ka'ayyin min nabiyyin qat- qutila ma'ahu ribbiyuna kathir wa ka'ayyin so da yawa ko wa ka'inin so da yawa domin qira'a ce guda Ibn biyu Kathir.
ina fata an fince ni imam eh, eh, ibnu kathir da imam abu ja'far sun karanta wa ka'inin Mm.
to min nabiyin ko min nabiyin wato imamu l- l- nafi shi karanta min nabiyin akwai daga annubuwa ko a- annabuwa ko asharaf ko ko annaba Wa- maganganu ne na malamai masu yawa nan ba za mu samu damar kawo su ba almuhimmu dai an samu annabi da dama in an ce qatala ma'ahu ita ce qira'ata jamhurul ulama ko qutila ma'ahu a qira'a ta imamu nafi da imamu ibnu kathir ina fata an fahimci da imamu ta- a- abu amr Abu ibnu Amr.
al'ala Allah.
da kuma imamu yaqub sun karanta qutila an kashe ma'ahu bayansa to anan ana hawunce qutila ma'ahu ribbiyuna kathir wasu sun kace jumla ce ita a khabar kenan waka ayyin ita ka ayyin ai kasirun ne so da yawa an samu annabi qutila ma'ahu sai zamanto ita ce khabar wasu suka ce a'a wannan sifa shi khabar mahdhufun ne kenan waka ayyin min nabiyyin mada an samu annabin da ya shude waka ayyin min nabiyyin sara an samu annabin da ya shude ko sa'irun wanda ya riga ya kasance an gane ko almuhimmu dai akwai magana mai yawa wasu sun ce wato qutila ma'ahu ribbiyuna kathir sifa ce ta shi annabiyu domin um, jumla in ta zo bayan na kira sifa ce waɗansu kuma suka ce a'a hali ce domin an riga an siffanta shi da masu yawa akwai maganganu da dama ka koma cikin ad-durrul masun fi ulumi kitabil maknun na as-saminul halabi ya kawo maganganun malamai da dama in ka shiga in ba ma kai hattara ba sai ka bace sannan kuma ka'inin kin nan ya kawo lugha guda biyar a cikin yaren larabci ka koma dai har yanzu cikin ad-durrul masun ka gani kai mai karatun lugha to anan kaga Allah ya nuna an kashe qutila ma'ahu an kashe tare da wannan annabi kaga ya nuna shi akwai annabin da an kashe kuma Allah ya ce to kuma wu- su annabawa za a taimake su kataba Allahu la aghlibanna ana wa rusuli kuma ya ce inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayatid dunya za mu tam- tam- tam- taimaki annaba wato eh, annabawan mu ko manzannin mu wallazina amanu da wanda suka yi imani fil hayatid dunya a rayuwar duniya ah to yanzu ya za a yi kuma a ce an kashe annabi kenan bai yi rinjayi ba sai waɗansu malamai suka suka yi maganganu daban wasu suka ce za a taimake su da hujja shine abin da ake nufi waɗansu daga cikin malamai suka ta ce yawa irin su Muhammad al-Amin Shankiti ya ce a abinda ake nuhi duk annabin da aka umurce shi da jihadi to Allah zai taimake shi ba za a kashe shi wajen yaki ba amma annabin da ba a umurce shi da jihadi ba to ana iya kashe shi yanzu misali annabi Musa ba zai iya yaki Fir'auna ba don haka ba a ce mai yaki Fir'auna ba da'awa aka ce yayi to amma annabin da aka ba shi dama annabi Dawud an ce yayi yaki kaga an taimake shi wa qatala Dawudu Jaluta na wani malami ko da an ka ce wa qatala Dawudu Jalutu ya rasa shin ina na fa'idi shi wa qatala Dawud tunda shi bai ga rafa'a ba balle ya san wanda ya kashe sai ce kai jama'a dai cikin su an yi kisa eh wani ya kashe wani an yi kisa magana ta kare inji wani malami to kaga anan sai wasu malamai suka ce to kenan annabin da aka umurta da yaki Allah zai taimake shi wanda ba umurce shi da yaki ba ana iya kashe shi waɗansu malamai suka tafi cewa a'a za a taimake su ne da hujja ko da su an kashe su to magoya bayan su za su yi nasara idan magoya bayan su suka yi nasara su ne suka yi nasara waɗansu kuma daga cikin malamai irin su Muhammad Tahir ibn Ashur at-Tunisi shi a cikin at-Tahrir wa tanwir ya tafi cewa abinda ake nufi nabiyin an kace shi annabi ana iya kashe shi amma ba rasulin ba domin ita aya ta ce wala qad sabaqat kalimatuna libadina almursalin kaga tana manzanni ake zance sannan kuma Allah ce kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli da manzannina bai ce wa nabiyina ba amma su annaba sai ce wa ka ayyin min nabiyin qutila ma'ahu an kashe nabiyin bai ce rasulin ba ina fata an fince ne bani isra'ila sai an kace wa yaqtuluna nabiyina bi ghairi alhaqi wa yaqtuluna al-anbiya'a bi ghairi haqq kaga suna kashe annaba ba a ce wa yaqtuluna al-mursalina ba an gane ko to amma wannan yana da iskali domin domin an ce laqad wato laqad akhadna mithaqa bani isra'ila wa arsalna ilaihim rusula kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulu kaga mun arka musu manzanni duk lokacin da wani manzo ya zo musu da abinda ba sa so fariqan kadzabu sun kashe sashe wa fariqan yaqtulun sun wato fariqan kadzabu sun karyatar da sashe wa fariqan yaqtulun sashe kuma sun karyata su to kaga wannan ya nuna sun kashe wasu manzanni sai zaman to dai magana sheikh Muhammad Al-Amin Ash-Shanqiti ita ce ta fi zama daidai waɗanda ba umurce su da jihadi ba ko ko mu ce a'a bayan su annabawan nan sun tafi magoya bayan su sun ci nasara akan kafirai cin nasarar magoya bayan su cin nasarar su ne kidan sai mu dauki wadannan ayyuka guda biyu lahumul ghalibuna tunda Allah ya ce rundunar sa ita ce za ta yi rinjaye kidan sai zamanto ko da sun tafi ai aqidar su za ta yi rinjaye shine abin da ake nufi to wannan dai dai ne daga cikin wato hamlil muhkama alal mutashabih dan al-kulliyat al-kulliyat ne ke so in ce galibu istimalul qur'an kenan abinda qur'ani yafi amfani da galaba shine rinjayi shine abinda ake nufi na'am haka ne alkuliyat cikin su akwai wanda suke kawo cewa idan ka ga cikin jam'i na ayin ana yin shi uyun ana yin shi ayun na'am in in ka zo uyun na'am yana nihin eh alkuliyat yanzu misali an ce uyun jam'i ne na idon ruwa idon ruwa da suke gudana kam wa kam taraku min jannatin wa uyun amma da kaji an kawo ayun ana nufin ido na kallo wa fiha ma tashtahihi al-anfusu wa taladhdhu al-a'yun wa antum fiha khalidun sannan misali kuma kamar kalma ta al-matar a larabci duk inda ta zo suka ce tana nufin azaba domin mi wa amtarna alaihim matara an gane ko wa idh qala allahumma in kana hadha huwa alhaq min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama aw itna bi azabin alim ya karanta cikin addu'a cikin kunuti ma ya karanta ya kawo wannan to da shi mallami ai ya ji an ce allahumma na shi yasa to an ce allahumma na ji wani limami shi ma an ce yana addu'a yana cewa rabbana ajjalna qitala qawlu min hisabu tana cewa amin mallan amin to su sun ji an ce rabbana eh to kaga sai ya hado rabbanoni kenan ko dole na a samu a har hade amma malamai suka ce to wannan ka'ida ba ba dukkan ta bane shine tana da istif istisna'i musamman ma cikin alqur'ani yawa waja ahadun min min matarin yawa wala junaha alaikum in kana bikum azam min matarin to kidan nan an ce azam min matarin cuta ta daga ruwan da ke sabka daga sama kidan nan kaga ba ruwan azaba ake nufi ba kamar yadda manzo Allah make to mutirna bi yawa eh ina zancen qur'ani ne ba sai mun shiga cikin hadisi mutum da an ce ghalibu istimalil qur'an sai dai wani mallam ya ce kai jama'a duk da dai an ce dai ruwan sama na amma an ce azan fa akwai hututa fa
to aka rauka Allah kamata yau dan tsaya mu dan je wani abin da hutu da rabin lokaci insha Allah idan mun dawo kuma sai mu ci gaba insha Allah to Allah ya ba mu nasara kada ku yi nisa da akwatin rediyon ku nan za mu tsaya insha Allah bayan dan lokaci kadan za mu dawo ku je ku dakace mu aha to assalamu alaikum